أنفسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما سأل ما في كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لن يكتي و الحديث السا... الحديث الحديث الثالث والعشرون الحديث الثالث والعشرون حديث عشرون بعوف عن أبي عن أبي مالك الحارث بن عاصم العشعري رضي الله عنه an karɓo shi daga abi malik al-harith bin asim al-ash'ari yardan la tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa at-tuhuru shaqul iman manzon Allah yake cewa at-tuhuru shi tsanki shaqul iman wani yanki ne daga cikin imani ko a ce shaqul iman rabin imani ne tsarki rabin imani ne walhamdulillahi tamla'ul mizan faɗin kalmar alhamdulillahi tamla'ul mizan tana cika mizani na auna aiki na mutum a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa subhanallahi walhamdulillah sannan faɗin kuma subhanallahi walhamdulillah tamla'ani su kuma suna cika mizani guda biyu au shakka daga rawi ko kuma zalla ya ce a tamlaku ma baina sama'i wal ardi tana cika tsakanin sama da ƙasa was salatu nur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa as-salatu nur ita sallah haske ce sallah haske ce wal was sadaqatu burhan sadaqa kuma hujja ce was sabru diya'un haƙuri kuma haske ne ko a ce haske ne mai kyalli والقرآن حجة لك أو عليك قرآني كما هجاني لك هجاني أغريك إذا كاكرنك كاي أيكي أو عليك وكما هجاني أكنك إذا بقي أيكي دابن لك تشكبا كل الناس يبدو kowanne daga cikin mutane dukka mutane gaba kiɗe kowa ya gudu yana wayan gari fa ba'i'un nafsahu daga cikin mutane da haka wai ga wanda yake sai da ranshi mana wanda yake zuwa ya sai da ran shi akan wani abu wanda ba na kirki ba kawai ya ba da ran shi kawai je ya yi ya amfani da wannan abu ma'ana wannan ya fi cewa kawai abin da ake nihi shine akwai wanda zai je ya sai da ran shi ya san ta hanya aikata wani abu wanda ba na kirki ba kaga ya ba da wannan ran tashi mai tsada kuma ya amshi wani abu ba na kirki sai manzo Allah ke tafa mu'tiquha daga ciki sannan kuma akwai wanda shi kuma zai ɗan turan shi daga wani mugun abu da ta fada ko daga wata bauta da take wanda ba ta Allah ba ko wata bauta bauta ta gafala ko bauta ta shi da sai in tuta au mubiquha ko kuma wanda ma zai je kawai ya afkar da ran shi a cikin wannan bauta ko a cikin wannan abu mara kyau manzo Allah da yake cewa at-tuhur shatrul iman malamai suka ce a menene kamar menene za a iya ganewa cewa abubuwan shafar iman tsarki yoni rabi ne na imani ko yanki ne imani suke cewa saboda shi imani in ma ya zamanto aiki ne ko kuma barin aiki in ma ya zamanto aiki ko barin aiki kaga wannan shi imani ne ka aikata wani abu da Allah subhanahu wataala ya ce kai to wannan yana daga cikin imani ko kuma ka bar wani abu da Allah subhanahu wataala ya ce ka bar yana daga cikin imani to shi kuma bari sai zamanto kuma tsarki ne daga ka tsarkake kanka daga abin da Allah subhanahu wataala ya hana ka idan kuma ka aikata to kuma yanzu ka samar da wani aiki da Allah subhanahu wataala ya ma'ana idan kai aiki abin da Allah ya ce kai kai to ka samar da kuma wani abu da Allah subhanahu wataala ya ce kai ka ka tsarkaka sannan kuma ka samar da wani abu to dalilin haka a sai tsarki ya zama to wani yanki ne ko a ce rabin imani ne rabin rabin imani ne manzo Allah yake cewa subhanallahi ko alhamdulillah tamla'ani ai tana cika mizani mizanin da ake aikata ai mizanin da ake auna ayyuka na bai Allah subhanahu wa ta'ala وندع الموازين يوم القيامة وندع الموازين القسط عفوا وندع الموازين القسط ليوم القيامة الله كتب فلا تذل فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها التي ذا مؤجي مأونين آدلتي غانت تاشن على القيامة Allah ke cewa ba a zalimta rai ko da ko wani abu ne babu babu ba a zalimta rai ko me sai Allah ke cewa ko da a ce mutum aikin da ya aikata daidai walgwadon ko a ce kwatamcin ƙwayar komayya ne a ta yi na biya Allah ce za mu zo mashi da shi Allah ce wa kafa bi na hasi wannan ya kamar ya isa hisabi da wayo to wannan kamar yana faɗin girman kalma alhamdulillah ko kuma subhanallahi walhamdulillah girman su idan mutum ya hudi Allah subhanahu wataala da ladan da Allah subhanahu wataala zai bashi kalma alhamdulillah kalma ce mai girma Allah subhanahu wataala ya bude littafin shi da ita alhamdulillah shi yasa zamu ga manzo Allah da yake wuce hadisi duk da hadisi akwai cewa magana kan shi cewa dukkan abin da ba fara shi ba da alhamdulillah to sai ya zo abu ne wanda akwai yankikkiya albarka a tare da shi kaga aka dauka alhamdulillah ko subhanallah ko kuma la ilaha illallah ita da ba kawo ta ba to duka wannan yana daga cikin ma'auni yana daga cikin abin da yake ƙara yaunin ma'auni da bawa ranar tashin kiyama akwai hadisi da ya zo cewa annabi Musa alaihi salam ya nemi Allah subhanahu wataala ya bashi zikiri ya ringa yi yace ya bashi zikiri Allah subhanahu wataala ya ce mishi ya kika ringa cewa la ilaha illallah sai annabi Musa yake cewa ya ubangiji ai wannan la ilaha illallah kowa ba wadin take daga bayan ka kowa na la ilaha illallah kuma ni ma zo na la ilaha illallah saboda yana ganin to ai abin da ake yawan yi to yana so da Allah ya bashi wani zikiri mai tsada to shi ku bai san babu zikirin da ya kai la ilaha illallah muhimmanci ko girma a wajen Allah sai Allah sau da ce wannan Musa ya Musa da a ce za a ɗora sammai bakwai da ƙasai bakwai a waje guda ɗaya a ɗora lari da Allah a waje guda ɗaya da lari da Allah tarin yayi su ma'ana saboda girmanta da matsayinta wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka dan haka ce subhanallahi walhamdulillahi ta kumshi nafiyin wa ibat subhanallahi kaga tsarkake Allah subhanahu wataala ne ga dukkan wani abun da bai bashi da da bai dace ba a liƙa ma Allah subhanahu wataala shi subhanallahi tsarkin zati ya tabbata ga Allah haka ce kuma alhamdulillah wannan kuma an tabbatar da dukkan wani yabo a zuwa gare shi a to shine da da yake cewa wassalatu nurun sallah haske ce sallah haske ce ga muminai sannan kuma sallah alama ce ta tsoron Allah sallah kuma ita ya ke cewa sababi ce wajen mutum ya bar wani ayyuka da yake da ba na kirki ba Allah ke faɗi a Qur'ani qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un Allah ke faɗi a wani waje inna salata tanha 'anil fahsha'i walmunkar sallah ta zamanto tana sa mumine ko tana sa mai yin ta ya ringa hannuwa daga wani abu mummuna ko kuma wani abu mara kyau to da haka sallah haske ce sannan yo alwala ma kanta haske ce to bance kuma sallah zalla yana wadi hadisi hadisin da muka wuce ko yana cewa ai inna ummati da'awna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min aqal wudu to idan alwala ma ta zama haske ka fahimci babu aula sallah ta zama to haske ce ga muminai wasu sadaqatu burhanu sadaqa kuma hujja ce sadaka hujja ce idan mutum ya yi ta to zai kawo hujja cewa ya yi wani abu ya aikata wani alkhairi wanda zai yi kamunaci ko zai so ya samu ladan shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kaga he zamanto ka ba da sadaka wannan yi ke nuna dalili ne akan gaskata Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma dalili ne akan ake cewa imtisal shine musultuwa ga abin da Allah subhanahu wataala ya umarni kenan ka ka samu hujja cewa kayi kayi abin da Allah subhanahu wataala ya ce kai sannan kuma ka hannu akan abin da Allah subhanahu wataala ya yayi hanbe shine na ruwa ko rashin taimaka ma bayan Allah subhanahu bayan Allah shi yasa ibnu usaymin yake cewa wa wajhu zalika anna al-mala mahbubun li nafsi abin da yasa aka ce sadaka a yin sadaka dalili ne akan gaskata afwan akan gaskata imani akan imanin wanda ya sadaka wannan dalili ne akan imanin wanda ya sadaka sadaka dalili ne akan imanin wanda ya wannan sadaka imam ibnu usaymin yake cewa wajhu zalika sai yake cewa saboda shi annal mala mahbubun lin nas dukiya abin so ce duk wanda yake da dukiya yana son ka yace wala yabudul mahbub illa fi talabi ma ma huwa aw ma huwa ahab shi kuma abin da ake son shi to ba a bada shi sai wajen abin da ake so ma'ana kana son abu to baka bada wannan abun ba sai wajen kuma abin da kake so kaga idan muna bada muna bada dukiya dan mu sai abin da muke so ka sai abin kaga kaga ba ba da abin da ake so sai wajen neman abin da ake so ko wajen abin da ake so to da haka wannan yake nuna a gaskata ko imani gaskiyar imanin na wanda ya sadaka tunda ya bada ma abin da yake so ke sa ma Allah da yake cewa ilan tanalu bayza hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku shiga aljanna ba ko ba za ku samu albirra nan suna cewa aljanna har sai kun ciyar da abin da kuke so to kaga wannan yake nuna cewa ashe mutum ya bada abin da yake so dalili ne akan imanin shi shi yasa kaga sahabbai su ne hukun wanda suka fara dabbaka wannan abu abu tsala shi yayi kyauta da gonar shi ko yayi kyauta da gonar shi da yake cewa bai hawa ko bai raha malai yake cewa a kuma zala sun sarwa ke cewa wasabar diya'ul shi kuma haƙuri haske ne amma haske mai kyalli mun san ai akwai bambanci tsakanin annuru wa diya annuru malamai suna cewa haske irin na wata haske wanda yake da sanyi da ni'ima amma kuma abiya haske irin na rana kaga ai haske ne amma mi akwai zahi a cikin shi Allah ya ce wa huwa allazi ja'ala lakum ja'ala lakum al-qamara ya ke cewa qamara biya wanda ja'ala ja'ala al-qamara nura yau ja'ala shamsa biya'an wal qamara nura wal qamara nura kaga ita rana ta zama tun haske amma haske mai kuna wata shi ma zama tun haske amma kuma haske wanda akwai ni'ima akwai sanyi kaga yanzu idan ana cikin horon wata to kwanakin kwanakin horon wata za ka same su kwanaki ne daga ga hasken sannan kuma za ka ji babu zahi za ka ji babu zahi ga iska tana saukowa da ni'ima to haƙuri ya zamanto haske ne mai kuna saboda yana da wahala yana da wahala lokacin da mutum zai yi shi dole ne sai ya sai ya jimri shi yasa ko da aka sifanta masu yin haƙuri akan wani abu ko kuma akan su yi haƙuri akan wani abu masu haɗe hushi kaga haɗe wuce yana daga cikin haƙuri Allah ce wal kamilina al-ghaiza masu haɗe fushi to haƙuri ya zama to haske ne ga wanda ya yi shi haske ne zai samu sannan kuma zai ji yar wahala lokacin da zai yi shi amma kuma a ƙarshe zai zama to mishi haske ne ranar tashin kiyama manzo Allah ya tawar Qur'an hujjatul laka wa alayka Qur'ani hujja ne gare ka idan ka karanta kai aiki sannan kuma hujja ne a kanka idan mutum bai karanta ya aiki ba kaga Allah da yake wadi Allah subhanahu wataala da yake wadi yake cewa rusulan mubashirin wa mundirin ya Allah ke cewa Allah ya kuna lin bi Allah ya kuna lin nasi ala Allah ya hujjatun ba'da rusul manzanni ne mun aiko su suna masu bishara suna masu galgadi saboda kan ya zamanto mutane suna da wata hujja akan Allah kasu je su ce a ai ba aiko mana ba zaka yi suna cewa qalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan da a ce ka aiko mana manzo ai da mun bi shi da mun yi kaza da mun yi kaza shi yasa ma Allah zai gaya wa mutane wuya cewa manzo bai zo musu ba to manzo ya zo alam ya ci kuma musulun manzo manzanni musu zo to ka qur'ani shi ma hujja ne qur'ani yana kumshe da risalar da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da manzo Allah kaga hujja ne akan cewa manzo Allah sallama ya isa duk wani sako da manzo Allah ya zo gashi nan a cikin Qur'ani ya rage kenan ga mutum ya dauka yayi aiki sai ya samu hujjar cewa eh yayi aiki da abin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi idan ko bai yi aiki bai zama to kuma hujja ne akan shi cewa eh Qur'ani ya zo littafi ya zo amma kuma kawai shine bai aikata ba manzo Allah yake cewa yake ba da labari cewa mutane sun kashi kashi uku akwai wanda in ya tashi zai je sai da ran shi kaga zai sai da ran shi akan wasu abu akan wani abu wanda ba na kirki ba domin ya amshi wani abu wanda ya ba da ran shi mai tsada akan wani abu ba na kirki ba ko kuma wanda zai yanto ran shi daga inda ta fada ko kuma wani ya yi ma ya afka ran shi to dukkan kawai haka waye gari haka mutane suke kasancewa yayin da haka mutum ya yi kokari ya leka ya gani daga cikin wani nau'i zai kasance zai samu ya kasance shi a gurguje hadisi na gaba alhadisun rabi'u wa ishirun hadisi na ishirin da hudu mala yake cewa an abi zarrul gifari hadisi daga abi zarrul gifari radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa zala tabata zai shi ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ma yawi an rabbi tabaraka wa ta'ala kuma yana daga cikin abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rawaitowa daga ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan shi ne ake cewa الحديث القدسي الحديث القدسي shi bambancin shi da hadisi dan bambancin shi aka bambancin shi da alqur'ani kamar da malamai suka cewa shi alqur'ani shi alqur'ani dukkan lafzan wa ma'anan daga wajen Allah subhanahu wataala yake amma shi hadisul qudsi lafzan shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ko ma'anonin daga wajen Allah tunda ta hanyar wahayi ya zo shi ta hanyar wahayi ya zo shi sannan suna cewa shi alkur'ani muta'abbadun bihi alkur'ani ana yin ibada da shi amma hadisi na kudus ba ibada duk da akwai sabani cewa wajen malamai cewa idan mutum yana karanta hadisi yana samun lada kamar yadda mutum yana karanta alkur'ani wa hal yusayi wa hal yusabu qawi al athari kama yusabu qawi al qur'ani imam su yake cewa yake cewa kulfun jari akwai sabani to amma abin da yake bai karanta hadisi ba da lada tunda mene ilayen da zai samu na hauko zama a zama a ka zama an karanta manzannu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar an zamna ne mazamni na zikiri shi kuma aka zauna a mazamni na zikiri to Allah ya gaya mana mala'iku suna kowa sannan kuma rahmal Allah tana zillabe wanda suka zanna a wannan ranar ba za ka ce rahmal Allah ai kaga lada za a samu sannan kuma idan ana karanta hadisi ana yi ma annabi salatu sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suke cewa babu wa'inda suka yi kowa kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar masu karanta hadisi idan suka zauna a majalisun su kahin su tashi adadin salatin da za su yi wa manzon Allah Allah kadai ya san shi to shi kuma manzon Allah ke cewa wa'inda suka yi kusanci ga niwa ta sharqiyama wanda suka yi yawan salati a gare to kaga shi ma karanta hadisi akwai samun lada manzo Allah yake hudi a cikin abin da ya rawaito daga Allah subhanahu ta'ala Allah yake cewa ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi Allah ya ce ni na haramta ma kaina zalunci Allah ya fi da alƙawari wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah yake hudi wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka ba mai zalunci bane ga gabayi sannan anan ma Allah ya hudi fala tuzlam nafsun shay'an babu wata rai da za a zalimta wanda ta yi wani abu a koyi a ki bata a duk abin da kai zaka same shi to Allah ya ce ya haramta ma kanshi zalunci wa ja'altuhu bainakum muharraman sannan kuma Allah ya ce la ya zalunci tsakanin ku shi ma ya zama to abun haramci ne mana zalunci ma haramun ne a tsakanin bayi sai Allah ya ce dan haka fala tazalamu kadda ku zalunci ya ibadi ya ku bayina kullukum dallun dukkan ku batattu ne illa man hadaitu sai wanda na shirye da shi fastahaduni da haka ku nemi shirya da gare ni ahadikum sai in shirye da ku ya ibadi ya ku bayina kullukum ja'i'u dukkan ku mayin wata ne kowa yana da yana da yunwa a tare da shi illa man at'amtuhu sai dai wanda na ciyar da shi fastat'imuni ku nemi ciyarwa da raini at'imkum sai in ciyar da ku ya ibadi ya ku bayna kullukum arid dukkan ku saraitattu ne illa man kasautu sai wanda na tufatar da shi manzo Allah ce fastaqsuni ku nemi tufatarwa da ghairi aksukum sai in tufatar da ku ya ibadi ya ku bayina innakum tukhbi'una bil layli wan nahar lalle ku kuna yin kuskure da sahi da dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni kuma ina gafarta dukkan zunubai sai Allah ce wai mai Allah ce afwan fastaghfiruni Allah ki hudi fastaghfiruni ku roki gafara ta aghfiru lakum sai in gafarta muku ya ibadi ya ku bayina innakum lam tablughu dhurri ku ba za ku iya cutar da ni ba fataduni balle ma ba za ku iya kaiwa ku iya ku iya cutarwa da ni fataduni balle ma ku cutar da ni lan tabulu ba za ku iya kaiwa matsayin da za ku iya cutar da ni ma balle ma ku cutar da ni walan tabulu naf'i fatanfa'uni sannan ba za ku iya kai matsayin da za ku iya amfanar da ni balle ma ku amfanar da ni ba dan haka kaga babu wani abu shi yasa kaga duk abin da mutum zai yi na alkhairi to kan shi ne yaba kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗi haka nan idan mutum ma abu ne yayi wanda sabana haka to shi ma dai a kai man amila salihan wa man ata fa alaiha wanda ya aikata aiki na gari to wannan kan shi ne yama wanda kuma ya saba to shi ma haka nan dai a kan shi kaga Allah subhanahu wataala ba amfana ba zai da wani ayyukan da bai za su mushi ana alheri ko kayi sallah ko Allah ba amfana zai da wannan sallah ba shi yasa ma Allah yake hudi cewa mutane idan sun yi taurin kai su ba za su bauta mashi mutu ba wani matsayi ba wani matsala ba ne Allah sai ya tafi da su gaba ki ya kawo da za su bauta mashi Allah yake cewa in ya shayu da yibukun wa yati bi khalin gari Allah in ya ga dama sai ya tafi da ku ya zo da wasu halitta sabuwa a wani waje ma ke cewa ne ku cewa lazai mu la tafi yahudu masara'u ya ba'u wa la yamta lahum illa la إن لا فتر الذي يقول مولي سعد وقلنا نخشى أن سنة فعسى الله أن يأتي أفضل فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ويصبح على ما في أنفسهم نادمين إن دي الله كتوى الله زي تهيد كو يزود وسو حالتا وانا كي نقودا كنكيين أبن دا الله سبحانه وتعالى يؤغى مكتو الله زي تهيد كو يزود وسو دا أبن دا كنا وبا أنفانش با با أنفانش الله زي با با كما تتدشي زي با وذلك يا عبادي يا قبينا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم da a ce na hukunku da na ƙarshenku da mutanenku da aljannunku su zamanto a su zamanto kamar matsayin ala atta qalbi rajulin wahidi kamar matsayin mafi tsoron Allah a daga cikin mutane kamar su zamanto ala atta a bisa mafi tsoron Allah ko mafi zuciya wanda ya tsoron Allah daga cikin mutane ala kalbi rajulin wahidin minkum su zamanto kamar daga cikin matsayin wanda ya yi tsoron Allah a cikin misali da a ce duk duniya su zamanto imanin su irin imanin sayyidina abubakar to da a ce za mu kai wannan matsayin imanin mu ya zamanto imanin abubakar dukkan mu duka imanin daya sai Allah ke cewa ma za da zalika min mulki shi a wannan baya ƙara komai a cikin mulki ba na ni ba na amfana ba in ce ai na samu goya baya ko na samu mataimaka a'a Allah ce wannan baya ƙara mun komai a cikin mulki sannan kuma law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum da a ce na hukuku da na ƙarshen ku da aljannun ku da mutanen ku zamanto akan mafi fajirtin zuciya daga cikin ɗayan ku kamar misali a ce duka duni mutanen biyan zamanto kamar fir'au wajen fadinci to da a ce za a zamanto kamar fir'au wajen fadinci sai Allah ya kita wannan ma ma na kasa zalika yi mulki wannan ba zai rage komi ba kaga ka zama mumini ba zai kara ma Allah koyi ba a cikin mulki sannan kuma mutum ya zama ma ta karin haka nan to ba zai rage komi a wajen Allah ba Allah subhanahu wataala shi da yake da mala'iku wanda suna nan suna musu bauta duk segon daya mala'iku suna bauta akwai wanda yana nan a cikin tasbihi yake akwai wanda a sujada yake akwai wanda a ruku'u yake kai ga ma baitul ma'mur baitul ma'mur da Allah subhanahu wataala ya yi shi ga mala'iku wanda kullum an mala'ika dubu saba'in suke shiga shi su shiga su yi ibada su kewaya shi dubu saba'in kuma in suka sai ba sa ƙara dawowa kullum sabbi ne Allah ke yawan wannan suka sai gobe har duniya ta nade to kaga Allah da yake da wannan rundunar wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu to kaga mi ma zai zo yayi da a aiki da mutane sannan ko su mala'ikun kuma ba sa ƙara Allah da komi su ma dai kawai Allah ya dora musu ne a taklif kamar yadda ya zo game da taklif to su ba mutane bane irin mu sai zama to su taklif din da Allah ya dora musu daban ne da taklif din da Allah subhanahu wataala ya dora mana ma Allah yake cewa ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid da a ce na hukunku da na ƙarshen ku da aljannunku da mutanen ku su tsaya a waje ɗaya a samu wani waje mai faɗi a duniya misali kamar hilin alfa kaga wannan shine wanda duk mutanen duniya suke zuwa su tsaya a wannan to da a ce a samu hili waje kamar hilin alfa kowa ya je ya tsaya a wannan wajen sannan fas'aluni kowa ya tambaye ni kowa ya daga hannu ya roƙi ni Allah ba ni kaza fa'aitu kulla wahidin mas'alatahu in ba kowa abin da ya tambaye ni ma na fasu zalika min ma'in wannan baya rage komi daga abin da yake wajena kallawa gani ma a ce mutane sannan mutanen wannan kowa ya tambaye abu daban daban daban wannan ya tambayi kaza wannan ya tambayi to idan ka dauka ko mutanen ko aikin hajji da ake yi mutum miliyan nawa a wannan miliyan yan kowa abin da yake roƙa daban ne to wannan ba wai ana magana mutanen duniya ba a mutanen da suka je aikin hajji to yanzu ana magana kuma na hanko da na karshe da mutane da aljannu a haɗu a waje ɗaya yaya kake ga adadin zai bada kaga adadi ne babba a wannan adadin kuma kowa ya tambayi abin da yake so da ba Allah ce in ba kowa abin da ya tambaya wannan baya rage komai daga abin da yake wajena in ma wai ya rage a tasawuri namu a tasawuri na mutane in ma kana ga eh ya rage sai Allah ce to illa kama yanqusul mikhyal idza udkhila al-bahr sai kawai kamar abin da allura yake wajewa idan aka sashi cikin teku ka san teku al-bahr za a ce kamar mel to aka sa cikin teku ka ga ai teku ya ai mel ya yi ba ma plane bane ko to kamar ocean misali ka sa allura cikin shi to abin da wannan allura ta ɗauko shi ne zai rage a misali a tasawurin da Allah subhanahu wataala ya ba mutane dan dan a tasawurin mu shi ma ba wai ya rage ba amma wai in ma ya rage kin to me to wannan adadi ne to ka gaya mun yau ba wai mel ba ba wai flake ba ba wai ana magana osain ba yau kofiya wata ko kai ko ruwa a kwaf dan karaf ka zo ka zuba ruwa ka sa allura me za ta dauko allura to yanzu ka ringa sa allura ka kwana kana sa kana kana huda ta ta rage wannan ruwan ba ta shanye shi to kaga kenan kawai dai a ƙarshe dan an nuna maka dai ba abin da ya rage to amma tun da mutane su tasawuri suke su gani to a tasawurin kuma ku leƙa gani in ma ya rage to wannan abin da ya rage to kaga wannan yake nuna yalwa ta arziki na Allah subhanahu wataala wannan yake nuna maka cewa Allah shi al-ghaniyyu mutlaq al-itlaq shi mawadaci ne komi yana nan a wajen shi shi baya bukata amma kowa ne yake bukata zuwa gare shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ya ku mutane kowa ya shiga Allah ya ce ku ku ne talakawa ku ne bukata zuwa ga Allah inna Allah huwa al-ghani Allah al-ghani ne al-hamid sai Allah subhanahu wa ta'ala yake wadi a wani waje wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa nazilu illa bi qadarin ma'lum Allah ce babu wani abu da ka sani a wannan duniyar tufaci a wajen mu akwai taskar shi ka san taska duke da bata kare ba kawai shi kawai ya ke cewa kawai kwan kullum kawai zuba ne ake kawai ba wai ta kare ba a kawai da an kawo ana zubawa an kawo ana zubawa to Allah ce babu wani abu da ka sani akwai taskar shi sai Allah ce ma nuna zibu illa bi qadarin ma'lum amma ba ma saukar da shi sai dai kawai wani walgwado sananne wani adadi sananne kuma lokaci sananne to kaga wannan yake nuna maka duk wani mai neman abin da yake so ya bukato a wajen Allah akwai abu kan mutum ya tantama ya shakka Allah subhanahu wataala yake cewa a wannan hadisi ya ibadi ya ku bayina inna ma hiya amalukum wannan da kuka gani ayyukan ku ce da kuke yi ku yi sallah ku yi azumi ku yi kaza ayyukan ku ne usiha lakum ni ne nake kididdiga muku in kididdiga in auna in lissama kowa ya san abin da yayi summa uwaffiha ko summa uwaffikum iyaha sannan kuma in cika muku ita ma'ana wanda ya zo da aiki cikakke yanda yake to haka zai samu babu wani abin da zai rage wanda ya zo da mummunan aiki to shi ma haka za a cika mushi babu ba a ƙara mushi ba ko a yi tausayin shi Allah yake cewa man wajada khairan falyahmadillah wanda ya samu alkhairi to ya gode ma Allah amma wa man wajada ghayra zalika wanda ya samu sabanin haka fala yumanna illa nafsuhu to kai ya zauki kowa sai ran shi kanka ne zaka dauka kaga to ai ko shedan da ya ja mutane ko suka sa'a ma Allah yi ma mutane hudu ba amma wata sharkiyama mai zai ce musu fala talumuni wa lumu anfusakum kar ku zargi kar ku zarge ni ku zargi kawo nan ma ana bi musulhikum wa ma antum bi musulhi ni ba na iya taimako ko kuma ba za ku iya taimako na ba kai karshe ma ta yake musu ni ba wani ba ni yace ku saba ma Allah ba kawai dai illa an da'awtu illa an da'awtukum fastajibuli wa qala shaytan lamma qudiya lam yake cewa inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum yake cewa kawai yanda abin yake Allah ya muku alƙawari ni ma sai muku alƙawari sai na sa kuka sa'a ba alƙawarin Allah sai ke cewa ba ni ba janyo ka ne da ƙarfi ba a'a kawai ta ne zo kai kuma ka amsa illa an da'awtukum fastajibtu li kawai kiran ku ne kuka amsa kiran wannan ba da ƙarfi ne sa ka ba da aka yi ce to kanka zarge ni ka zargi kanka to da ka Allah subhanahu wataala shi ma yana hudu idan mutum ya samu aikin alkhairi to wannan ya gode ma Allah ya yi godiya Allah ne ya waffaka shi ya samu ya wannan idan kuma ya ga sabanin haka nan to kai ya zargi kowa kan shi ne ran shi ce saboda Allah subhanahu wataala ya ba mutum kudura ya ba mutum iko ne ya yi aikin kirki kuma Allah ya bayyana sabubba na shiga aljanna ya bayyana sabubba na shiga wuta kenan kawai mutum ne bai ɗau wancan sabubba da za su kai shi zuwa aljanna ba shi ne ya janya ma kanshi wannan lehin ba wai Allah bane ya kaddara mushi wannan hadisin yana tattarsa da abubuwa da yawa yana nuna cewa Allah subhanahu shi ne yake komi ciyarwa da tufatarwa tufatarwa idan ka dauka a ma'anarta ma a ma'anar tufatarwa dukkan mu bayi kowa a tsawace ki in ka dauka a ma'ana dan adam ya tsawace ki zawwa daga baya ne yake yake daga baya ne ake sa mishi kaya sannan idan ka ɗauka a tsaraita ta ma'ana kowa a tsaraice ke a wajen Allah sai dai wanda Allah ya tufatar da shi ya sa mashi riga ta imani riga ta tsoron Allah riga ta mutunci riga ta biyayya ga Allah subhanahu wata'ala haka nan shi ma yunwa duka kowa yana cikin yanayi na yunwa na rashin abinci sai wanda Allah ya ya ciyar da shi hakan duka abin da ya shahi a shi ma shiryarwa sai Allah yake wadi kuma a cikin hadisin cewa Allah shi ke gafarta zunubi ka ga ya Allah mun fara umum wajen gafarta zunubi wajen gafarta zunubi dan ka dan kan bayi su yi tsammanin cewa akwai wani laifi da mutum zai Allah ya gafarta ba ya gafarta mishi ba a babu wani laifi da mutum zai yi a duniya ya tuba Allah bai gafarta mishi ba babu shi wannan laifi ko shirka da ake magana ba wai ana maganar Allah bai gafarta ba a in mutum ya mutu ne yana yi in mutum ya mutu ya yi amma in dai mutum bai mutu wato babu wani laifi mai sunan laifi wanda mutum zai yi Allah bai gafarta shi shi yasa ma Allah ya kira bayan cewa la taqana min rahmatillah kada ku yanke kamna daga rahama Allah kana ganin cewa kai ka halaka ba mafita a akwai mafita akwai tuba shi ne Allah cewa ana aghfiru dhunuba dan haka kawai abin da ya rage ku ne fastaghfiruni aghfiru lakum ko ku gafarta ko ku ne magafara an gafarta muku hadisi na gaba bari mu karanta shi a duk da lokaci a dan wannan الحديث الخامس والعشرون حديثنا عشرون لبيل عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا حكى لي دقى أبي ذر دلة تبتع بريش دي ما لك تواكما أن, أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمت أن لك تنسى من من قال صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سنتي ما من قال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا معيك الله سكتي مش ذهب أهل الدثور بالأجور سكتي ما أبو تابوكيا ما سكتي سنتي دلادها suka ce manzo Allah ya tambaye su yaya ne lamarin yake suka ce ayu salluna kama nusalli suna yin sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama nasum suna azumi kamar yadda muke azumi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim su kuma sai su zo kuma su yi sadaka da sauran dukiyarsu kaga mu anan ban mu da dukiya amma su suna mun yi sallah kamar mun yi azumi amma kuma yin sadaka sun tsere mana sai manzo Allah ya ce musu awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bih shin Allah kuma bai sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi manzo Allah ya ce inna bi kulli tasbihatin sadaqa duk tasbihin da mutum zai yi yace subhanallahi to Allah zai bashi bayan ladan sadaka bayan Allah ya daga mashi dauke shi to kuma zai rubuta mashi lada kamar yayi sadaka wa kullu takbiratin sadaka haka nan dukkan kabbar da mutum zai Allahu akbar shi ma ladan sadaka Allah zai bashi wa kullu tahmidatin sadaka haka nan dukkan alhamdulillah da zai shi ma Allah zai bashi ladan sadaka wa kullu tahlilatin dukkan la ilaha illallah da zai Allah zai bashi ladan sadaka sai mu zalla kace wa amrun bil ma'ruf kai umarni da aikin kirki ma wa nahyun an munkar da kuma hani da aikin mummuna to shi ma ladan sadaka shi kuma ana magana al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ba wai ana magana wa'azi ba al'amru bil ma'ruf ba dole sai a fage na wa'azi ba al'amru bil ma'ruf zai iya afkuwa a kowane wato zai afku ga mutum a kowane yanayi zai iya afkuwa zai zai zai zai afku a gare kana tafiya kana kasuwa kana wajen aiki a gidanku a karan kanka ma to idan ka yi wannan a lokaci idan ka yi wani amanin wannan to kai ma ka yi al'amu bil ma'ruf ka ga wani mutum yana sa amma Allah ka mushi nasiha ko ka ga wani mutum yana wani abu wanda bai dace ba ka mushi nasiha to ka yi al'amu bil ma'ruf magana ba yana haɗi ba yana cewa daga cikin daga cikin haƙƙin hanya ku ba ku ba haƙƙin hanya yake cewa daga cikin haƙƙin hanya shine al'amu bil ma'ruf na al'amu to shi wanda yake zaune akan hanya wa'azi ne yake a ka kawai wanda zai huce wanda suke hucewa da jawan ruwa ne ya yi kaza ma ya kamata a mashi magana ruwa ne ya sara ne ya kamata a dan mashi nasiha to a wannan nasiha nan ma ana ganin cewa al'amari ya wuce ne to idan mutum ya Allah subhanahu wataala zai bashi ladan sadaka sai kuma yanzu Allah ke tawo fi bubi ahadikum haka nan wajen tsoka dayan ku sadaka akwai ladan sadaka kaga wannan zai nuna maka musulunci musulunci ko addinin kunya ne kinaya kawai ake yi shi yasa a cikin musulunci ba za ka ji lafazi da ya kama da alfahsha ba shi da za ka ji ko da ce wasu daga cikin du'a suna wannan to wannan ba kawai kasa wata musulunci ba gaskiya kawai a ringa bayyana abubuwa wanda akwai ko da kamar ofi na mutane nuna cewa wannan abun abu ne wanda baya daga cikin mutunci faɗin shi a zo ana faɗin shi a saman manabin na da'awa ta gama zalla na a ce wa fi buzi a hadiku wajen tsokar ɗaya ga kin da tsokar ɗayan ku shine kawai mutum ya je wajen iyalai shi da niyyar saduwa aure to mutum ya je wajen iyalai shi da niyyar saduwa aure to shi ma lada Allah subhanahu wataala ladan sadaka Allah zai wa mutum kaga ya aka ce wa fi buzi a hadiku shi sa za ga cewa shi suna a ce a magana ta harkar saduwa aure ba za ka samu sunan shi ba a cikin alfazul shari'a a cikin lafuza ko a cikin nusus na shari'a zaka samu sunan shi an kira shi ba ga yanda yake ko kinaya ce ake a ce aula muslimun nisa au kaza au nika au kaza ko da jima'i da aka ce ai ba sunan shi bane ko mu zala zaka ji hadisi na cewa idza jalasa baina shu'abi al arba to duka wannan kinaya ce ake yi wannan kuma ana koyawa mutane ne su ringa amfani da lafuzza na shari'a wajen abin da ya zama a ofin mutane wannan abun ana ganin cewa mummunan abun to ka a yi amfani da lafazin da zai nuna an ɗan yi rashin koya ko kuma an yi an yi an nuni wata alfasha a yi amfani da lafazi wanda yake nuna kinaya qalu ya rasulullah sai wannan sabai suka ce ya manzon Allah ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajrun yanzu shin ɗayan mu zai zo masa sha'awar shi ya zo ya biya sha'awar shi hankalin shi ya kwanta kuma ya samu lada sai manzo Allah ce to shikenan bari ba ku misali ara'aytum law wada law wada'aha fi harami akana alayhi wazn to kuma da labari yanzu idan ɗayan ku ya je ya sha wannan sha'awar tashi a wajen da ya zama to zunubi ne a wajen afwan a wajen da ya zama to haramun ne ya je sana zai samu zuni ko zai samu zuni ba zai samu zuni yanzu Allah kiyaye idan mutum ya je aikata zina ai zuni zai samu babu shakka to haka nan mazala ce fa kazalika idza wada'a fil halal kana lahu ajr haka nan idan yaje sa sa wajen da yayi amfani a halka halal to shi ma nan lada Allah subhanahu wataala zai bashi kaga shi yasa kenan kaga al qaida da za a dauka abubuwa na halal akwai lada a cikin idan suka zama to wasila kamar yadda malamai suke cewa al wasailu laha aqamul maqasid wasiloli ma suna da hukumce-hukumce na manuwa na maksadi wannan abin yin shi halak ne to amma kai wata wasila ka ɗauke shi shi kai ka ɗauke shi ne wasila don ka yi mi da shi don kai abu ne halak amma kuma kai ka ɗauke shi ya zama maka wasila ne zuwa haramun to ka ganin ba ta za ka samu lada abu halak ne amma kai ka ɗauke shi wasila ne zuwa aikin lada to a lokacin da za ka samu lada kamar da muke bada misali mu ce bauchi halak ne in mutum ya yi shi kawai Allah sau ba lada zai baka ba saboda bauchi kai ne kama kanka to amma idan ka ɗauke shi wasila ne zuwa aikin alheri in kwanta da wuri in tashi da dare in bauta ma Allah kaga da niyyar kwancin da na yi don in tashi ne kaga yanzu na sa wannan bauchi zaman to shine wasila zuwa wani aikata aikin alkhair to yanzu a wannan bautin da nake lada nake samu to haka shi ma abin da ya shahi a mu'amala ta yanayin aure idan mutum kawai ɗauka cewa kawai shi kawai zo ya biya bukatar shi ce kawai dan ya huta to shi kenan aka zai ta amma idan ɗauka cewa sunna ce ta manzo Allah koyi ne yake ga manzo Allah subhanahu wa sannan kuma yana yana da niyyar cewa ya shiga cikin wanda za su amfanar da al'umma manzo Allah da kita tazawwaju alwaluda alwaluda dan saboda ya aiki ko ya samar da a mujtama ƴaƴan da manzo Allah zai yi alfahari da su wanda za su su gina al'umma a addinance ko kuma a duniyance wanda manzo Allah ko musulunci zai yi alfahari da su to kaga a lokacin da zai zamanto shi ma yana daga cikin wanda suke samun lada wannan hadisin ya nuna kwaɗan sahabbai kwaɗan sahabbai wajen son aikata duk wani aikin alheri da kuma munafasa a tsakaninsu inda suke geniya kowa yana son cewa duk abin da wane ya to ni ma ya kamata a yi shi ka gani in ba kwaɗan su ba to suna ganin cewa to ga wasu ma sun tsere mana ya kamata mu ma mu yi abin da suke amma dai su suna ta kai cewa to mu ban mu da abin da zamu kisa ana ba da kisal umar da kuma abubakar yadda suke munafasa umar yana so duk abin da zai sayar ya yi abubakar amma ina abubakar ya tsere mashi in manzo Allah ya ce a yi kaza umar ya yi daidai wa shi ko abubakar ya zo ya kinkimo abin da hankali bai dauka da aka ce a kawo dukiya a taimaka umar da ya je kawai ya kwaso kawai ya raba dukiya tashi rabi ya dauko ya ba da rabi har kin ya ajiye wani shi ko abubakar ya yi kawai ya kwaso duka komai bai bari ba to kaga wannan ƙarfin imanin babu dawa ne to suna umar yake cewa duk abin da ake ina so in gayi abubakar ko sai in ga ina abubakar ya shiga gabana to haka sahabbai suke a junan su ma suna a kwadai wajen aikata alkhairi sannan kuma suna munafasa kuma wannan shine hali na mu'mini kamar da Allah ke Allah ke bada labari yusari'una fil khairat mu'minai suna suna rageniya wajen aikata alkhairi kowa bai so dan uwan shi bai kowa so yake a ce shine zai isa Allah ma ya umarni cewa fattaba ul khairat to kuma ku yi gaugawa ku ringa gaugawa wajen aikata alkhairi kuna rageniya shi sa Allah subhanahu da ya bada ayi da ya bada labari na aljanna da ni'imar da aljanna za samu sai Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun anan ne wa ne rageniya yake rageniya ma'ana anan ne ake rageniya anan ne ake gasa wani yayi kaza na da ni ma bari in yi ko ni ma bari ma in huce shi to a wajen neman aikin alkhairi ne a wajen abin da ya shafi aikin aljanna ne insha Allah ta'ala ke ne mu da nan a abin da muke yi Allah ya mana da su a masu da ba